ina fata na ce mishi ko yaron nashi ya iya fusha yaron nashi yana jin larabci irin larabcin alkur'ani irin larabcin annabi da sahabbai irin larabcin da Allah ya magana da annabin shi da shi wannan yau ba shi ne dame su ba saboda sharri ma yau sai ka ga balarabe a makka ko a madina in ba ilimi da addini ya ratsa shi ba in kai mishi larabci fusha sai kyalkyale da dariya in ka ce sabahul khair kaifa asbahata sai ga yana kyalkyalewa da dariya wai wannan kayi larabci ne irin na kakansu can sahabbai gidadawa yan ƙauye ka duba wannan sharrin jama'a amma wallahi da za ka same shi baya jin turanci ka ce mishi good morning how do you do sai ka ga jikin shi yayi la'asar ya ne maka ladabi bai san abin da zai ce ba fa amma sai ka ga tunda kayi turanci to kamar sahabbai ne malaika jibril ya sauka da qur'ani wannan wace irin lalacewa ce jama'a al'aulama wai yare ma ya zama yau ba wani yare da ke da daraja sai yaren turanci wanda ya iya turanci yau shi ne mutum wanda bai iya turanci ba wai ana kallon shi ba gidaje ne mutumin da ya ci baya to wannan akwai barna a ciki ba ma suka game da harshen turanci ko kaɗan saboda harshen turanci ɗaya ne daga cikin harsunan da Allah ya halitta don ya ce waqtilafu alsinatikum wa alwanukum harsuna da suka saba wannan yana yaren kannuri wannan yana fulatanci wannan yana hausa wannan yana yin yaren yarabanci wannan yamuranci wannan turanci wannan aya ce ta Allah da Allah ya kawo ta duniyan nan ba a bar kyama ba ce amma abin da muke cewa yau wani ya ce sai ya ga an daina yaren da ake na musulunci sai an dawo ana yin nashi yaren wannan kuma wani abu ne wanda yake musulunci ba zai karbe shi ba Allah kiyaye mai saurare wannan kasa da ake saurare shi ne kasa na biyu daga cikin kasusuwan da muke a nan ainihin maiduguri a ja ainihin borno a yau ranar laraba wanda ce daidai da sha shida ga watan ainihin wato jumada saniya hijira na da shekara 1429 daidai da sha takwas ga watan Jun shekara ta takwas. in ka saurari wannan kasar sai kuma ka saurari kasar na farko insha Allah ta'ala mai maganar shine Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Albani da aka fi sani Albani na Zaria Allah ya taimaka dan haka jama'ar musulmi kun ji babu shakka wannan irin aulama cewa globalization wato sai an yi ƙoƙarin mayar da duniya ta zama abu ɗaya a addini da rayuwa da tattali da komai yanzu misali galibin 'yan mata duk wadda aka zo aurarwa yanzu tunani take ita ma a yi mata irin abin da aka yi a gidan wance da wance aka yi mata zulumbuwar riga aka sa kayan coci aka zo gaban limamai aka yi kiss aka yanka kek haka ne ko ba haka ba kun ga wannan sharri yau mun koma mune wa ‘ya'ya birthday party birthday party is out of islam wai an haifi ɗan kira na ɗaya ga watan april 1990 to yau ya shekara sha takwas sai a ce to za a zo a mishi birthday a taro a yi happy birthday to you a yanka cake a yi rawa irin ta kiristoci jama'a wannan wallahi ba musulunci ba duk yana daga cikin hanyoyin da suka shirya za su ɓatar da mu to kamar yadda nake cewa ku mata ku ne manya-manyan da ake hari saboda an san cewa barnar da mata za su iya wa maza da addini tana da yawa kuma an san cewa in ba a barnata ku ba to in aka bar ku mu masu wa'azi muka gyara ku da izinin Allah to gyaran da za ku haifar a cikin al'umma kuma yana da yawa to abin da muke cewa don Allah karki sake ki zama kofa ko ‘yarki ko zurriyarki su zama kofa daga cikin kofofin da za su taimaka wa kafirai wajen cimma wannan manufa. Allah maɗaukakin sarki shiryar da mu, Allah ya kiyaye, sannan Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga duwan makirci da suka shirya. Ban sani ba, akwai wadatuwar lokaci nan ɗan ƙara ta'aliki akan waɗannan abubuwan ko kuwa za a shigar da tambayoyi. Ƙarfe nawa ne yanzu? sha biyu saura kwata to barin ƙara in sha Allah ko da minti goma sha biyar daga cikin hanyoyin da suka ce za su kawo ainihin dangane da addini dangane da karantarwa wadda za ta sa wato a rusa addini ta tunanin mutane jama'a suka ce za su yi ƙoƙarin ƙyamatar da karatun addinin musulunci da kuma ƙawatar da karatun da ba na addini ba shine yau idan kika shiga nan cikin university maiduguri in kika je kika samu ɗaliban da suke karanta arabic ko islamic studies sai kiga cewa ba su da stamina a jikinsu ba su da ƙarfi ba su da kazar-kazar sai kiga wanda yake karanta medicine ko engineering ko pharmacy ko law yana taka ƙasa da izza nan taɓa shi daga ina yake ce shi yana law ne shi yana faculty of engineering ne shi yana computer science ne to kai kuma ustazu fa sai ce masha Allah mu dai muna nan dai alhamdulillah larabci muke sai ki gaina wata alwala da babu ruwa a tsakanin hannayen shi guda biyu wasu larabci suke shi kanshi an sa mai ash-shu'uru bin naqas shi kanshi yana jin shi bai isa ba saboda an lalata harkar Allah ya kiyaye sannan yau duk wanda ya karanta dirasa arabiya ko islamiya jama'a idan da zai fito takarar ciyaman na local government ko takarar gwamna tare da cewa yadda digirin wancan mai english yake fa shi ma haka digirin shi yake digiri ne mai lafiya amma yau da za a samu wanda yake da digirin arabiya ya fito takarar gwamna a borno din nan cewa za ku yi malamin arabiya ne fa to amma digiri digiri ne digirin english digiri ne digirin arabiya digiri ne duk digiri ne idan certificate ne na secondary school grade 2 ne yake da ita teacher grade 2 ta arabi ko kuma ta turanci duk an ce kuma minimum qualification abu mafi karanci da zaka bayar a ɗauke ka takara shine certificate in ka bada certificate din secondary ko primary zai yi to amma yau in malamin arabiya ya zo ya gabatar da takarda arabiyar shi daga Elkanemi School of College of Theology ko kuma daga Jama'atu College of Arabic and Islamic Studies sai ce a kai malamin arabiya kuma za ka tsaya takara to an ce certificate kuma certificate ya gabatar an kyamatar da su komai yau idan malami ko limamin masallacin nan ya tafi kasuwar nan ta maidugurin ya buɗe shago cewa za a malamai kuma kun koma neman duniya to wai na ake sa rai a gansu su ake su zaman su a masallaci su ta zikiri dan abin da aka watso sai a watsa musu su yi wawaso sai a sa video clip ta GSM sai a dauka a ce dubi malaman nan da na kai musu sadaka dubi yadda suke rububi wai hatta sana'a ana ganin bata dace da su yau da malamin garin nan zai yi sana'a ko ya harkar da zai samu kuɗi ya sai mota mai rai da lafiya ko ya gina gida babba to har tashoshin talbijin da jaridu kaga wannan hoton gidan da haka sakawa musulmi kin malamai na musulunci da kin karatun addinin musulunci ki tafi makarantar da ɗan keke firamare ki duba ki ce waye yake son ya zama malamin english za ki ga kowa ya ɗaga hannu wa ke son zama malamin social studies kowa zai ɗaga hannu to wa ke son ya zama malamin arabi sai jirgiguwa ya ce ba ni ba ne yara ce yara ce ba ni ba ne kowa ba ya so ya zama malamin arabi tare da cewa da malamin english da malamin arabic fa albashinsu daya amma wancan an saka wa 'ya'ya kyamashi tun suna ƙanana yau da za ka je neman aure in kana son kar ka samu auren kana zuwa me yake yi a ce a malamin ta hafiz ne malamin ta hafiz eh sai a ce ke malamin ta hafizin kika kawo nan wato salati ma baya ana mamaki ke wani ganganci ya kai kike ka mana malamin ta hafiz ce miki akai za a gasa karatun qur'ani a nan ko kuwa a ce ga kansila yana yawo da babban mota yana gina sababbin gidaje yana sayan tsofaffi yana rusawa kaga matsala ta faru sannan suka ce za su kawo cuɗani tsakanin maza da mata wajen ɗalibai Malam Usaimin ya ce hatta a makarantun firamare bai halatta haɗa maza da mata ba, har makarantar firamare ya ce kuma in ba larura ba wadda ba a fatatta kowane jinsi ya karantar da jinsin shi, maza maza su karantar da su, mata mata su karantar da su. Amma yanzu ku dubi yadda makarantunmu suke na firamare da naziri da secondary schools. akwai makarantar da a kaduna da aka cire maza aka ce za a bar mata sai da aka kawo mobile police sai da aka yi kamar za a yi yakin badar jama'a mobile police aka rinka zubewa yan matan suna zanga-zanga suna cewa a ban musu samarinsu kun ga wannan sharri ne sannan lalata syllabus na karatun arabiya da karatun musulunci sai mutum ya shiga university sai karanta economics sai ya fahimta ya je karanta law sai ya fahimta ya karanta komi sai ya fahimta amma islamic studies syllabus din an lalata shi syllabus din ba shi da kyau sai ga mutum ya je ya kashe shekara hudu ya fito amma sai ku ga hakikanin musuluncin bai san shi ba meanwhile shekara hudu da wancan ya je karanta economics ya san economics din lalata ainihin wannan tsari sannan yana daga cikin abin da ke lalatawa da kuma hanyoyin da suke bi kwaɗaitar da tura 'ya'yan musulmi zuwa ga ƙasashensu na turai domin zuwa yi waɗannan karatuttukan nasu ba don komai ba don waɗannan su je su dawo da tunani irin nasu su dawo su rugurguza ainihin bayan Allah cewa na zai je Cambridge University wane zai je kaza wane zai je kaza to menene shawara dangane da wannan mafita shawara dangane da wannan mafita ita ce rufe irin waɗancan jami'o'in da muka ishara a kansu irin jami'ar abti american university don babu wani alheri da ke cikinta sai sharri ba don komi ba an ka irin waɗannan jami'o'in ne don me don ana ganin jami'o'inmu na gida suna ba da damar addini da wasu abubuwa suna bayyana ko da daidai ku lalacen ne amma dai ana ganin hakan ba abin yabawa ba ne sannan makarantun naziri da primaries da secondaries na missionaries a garurukan musulmi wajibi ne a rufe su a kafa makarantu waɗanda za su karantar da 'ya'yanmu ilmomin addini da rayuwa amma a bisa tarbiyyar addininmu da rayuwarmu sannan cuɗanin maza da mata da ake a makarantun primary da secondary da tertiary institutions manya-manyan makarantu lallai a daina shi sannan muna ba da shawara a kan cewa duk wanda ya karanta karatun addinin musulunci to a san cewa wannan mutumin yana da matukar daraja musamman a ce wanda ya karanto alkur'ani zai karantar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da sayyidina usman ya ruwaito shi yana cikin sahihul bukhari yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alherin ku shine wanda ya koyi qur'ani kuma yake karantar da shi sannan jami'o'in mu na gida a tsaya a ainihin inganta su yadda zamu waye gari ba mu buƙatar mu tura ƴaƴayen mu zuwa ga jami'o'i na kafirai zuwa ga kuma mu ɗibo wasu malamai waɗanda babu buƙatar su saboda za su lalata mana tarbiyya sannan mu yi taka tsantsan duk jami'o'in da ke kasashen musulunci a ɗabbaka tsare-tsare irin na musulunci yanzu don Allah jama'a wace bukata ake da ita a ce a cikin jami'ar maiduguri a ce shigar da mafi yawancin ɗalibai suke shiga ce irin ta kafirai yau na jin bai wuce wata biyu ba ko wata uku wani ya turo min sako yake cewa a ci gaba da addu'a Allah ya tona asirin kafirai da fasikan da suke saka alqur'ani a cikin najasa a nan cikin university aka sake samun alqur'ani izu 60 an saka a cikin toilet ina jin dai labarin ya kai gare ku an saka alqur'ani a cikin shadda qur'ani izu 60 baki ɗayan alqur'ani a nan cikin jami'ar maiduguri a gari mafi girma daga cikin kasashen musuluncin da aka san shi da karatun alkur'ani a ce yau alkur'ani ake ɗauka a maiduguri a saka a cikin shadda izu sittin kafiran nan ba sa neman zaman lafiya jama'a ba sa neman zaman lafiya ba zai yiwu ka zo ƙasar da ba taka ba ka ce za ka mai da tsogala ta zama maka ita ce hanyar rayuwa saboda an ɗibi kuɗi an baka kasai makamai musulmi su tashi ka harbe su su kuma musulmin da Allah yake cewa wa iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayl Allah ya ce musulmi su yi tattali kuma ba su yi tattalin ba Allah ya kiyaye sannan a kowane darasi da 'ya'yan musulmi za su yi lallai ne muna ba da shawarar a saka darussan da suka shafi musulunci da aƙida da tunani irin tunanin malaman farko da kuma darasi na musamman akan faɗakarwa dangane da algazul fikiri wato ainihin yaƙar tunani a saka musu ainihin irin wannan tunanin dangane da kafafen yada labarai kuwa mu sani da cewa dole ne a hana 'yan drama duk inda suke irin wannan fasikanci nasu na drama a rufe gidajen silima da wuraren ba da aran kasusuwa da cd na ainihin video da kuma sayar da su yanzu wata shegantaka ma in kuka tafi kamar nan post office na maiduguri za ku je ku ga arne ne tun daga lagos ya kwaso cd na arna ya zo ya saka katon rediyo mai katuwar speaker ya buga da ƙarfi ya sayar ya kwashi kuɗinku ya je gina arnantaka da su kuma ya kawo muku lalacewa addini haka suke ƙasashen musulmi kwana-kwana suke samu suke buɗewa Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sannan lallai ne ya zama a tashi tsaye wajen ainihin wato faɗakar da musulmi game da ainihin haɗurra na irin waɗannan sannan mata muna ba da shawara a yawaita yi wa mata wa'azi da faɗakar da su game da waɗannan sharrori da kuma fuskar da ake neman a ɓullo musu don a lalata su domin lalata su lalata al'umma ne ba don wa'azin nawa ya ƙare ba sai dai in ce saboda a cikin masallaci muke wa'azin ba mu san lokaci ya ƙure saboda ka ai karo wajen yin sallah maza da za su shigo za mu saurara a nan domin sauran lokacin namu mu bayar da shi domin amsa tambayoyi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya ainihin sa mana albarka akan ainihin abubuwan da muka yi wannan ta ce malam dan Allah wannan addu'a za ka ba mu yi don kallon filafilai ya futa a ranmu da waƙe-waƙe wato ita an kama ta kenan ta zama tana yawan kallon fimafimai din to gaskiyar lamari ban san wata addu'a da zan iya cewa musamman ga ta akan a daina kallon fim ba sai dai ina miki addu'a Allah ya raba ki da wannan fitina amma kuma tun da kin gane barna ne to abu yayi sauki fa bari kawai zaki kuma ki ci gaba da addu'ar Allah ya nisanta tunaninki da zuciyarki daga son waɗannan abubuwa wata kwata kalubalance ne ne ta ce to malam ka ce babu coci a cikin birnin Zaria amma yau watan mu takwas mun dawo daga Zaria amma mun ga coci sama da goma a cikin birnin Zaria a ina jin baki san birnin Zaria ba zazzaube eh ai akwai bambanci ai ban ce ai ban ce a ƙasar zazzau ba ban ce zazzau ba a cikin garin zariya na ce ina jin hausar da na faɗa ba cikin garin zariya shine ƙwaryar garin zariya inda ganuwa take babu coci har yanzu har yanzu da nake magana mai yawa kin ga coci ne a sabon gari ko a tudun wada ko a ɗan magaji ko a wasu anguwanni irin waɗannan tudun wadama ina jin babu cocin ba a Kongo ba tudun wadama ba a cikin bangaren ABU ba babu tudun wadan Zaria ma babu coci ko kwa daya dama dai inda coci take daga bangaren Wusasa can ne aka tura su lokacin can wani gindin dutse wajen kufai na aka ba su nan suka je suka yi sai sabon gari to sa'an nan sai samuru sannan sai ki ce sai wata coci wadda kwaya ɗaya ce a titin gaskiya corporation wanda a yankin anguwar gaskiya inda gidana ma yake yanzu gaskiya layout babu coci ko kwaya ɗaya in fa an ba da filin cocin ma kamar yadda don sabuwar anguwa ce gwamnati ta ba da filin masallaci muna nan muna ginawa ga kuma filin coci mutanen anguwa su da kan suka yi tawaye suka ce ba za a yi coci a anguwa ba don ba arne ko kwaya ɗaya ni da kaina aka aiko min da takarda an yi revoking filin ma in yi applying a bani shi in yi abin da nake so shekaran jiya ma aka zo a karbi takardar da haka mai yiwa kin ga coci ne a wasu anguwanni na zaria ina son tun da haka ne barin yi muku bayani ku gane wato in aka ce zaria abin da ake nufi iya inda ganuwa take da kofa na ake kira zaria duk abin da yake waje asali ba a kiran shi zaria zazzau ake cewa amma bature ne da ya zo ya haɗe aka ce zariya gaba ɗaya don haka mu sai mu ce cikin garin zariya in muka ce cikin garin zariya to shine zariya city birnin zariya to banda sabon gari banda tudun wada kenan lallai ki sake komawa dai zaria je ki samu a kewaya da ke cikin garin zaria babu coci dama cikin garin zaria na ce ban ce kasar zazzau ba yawwa in kika shiga zaki ji ana zariya zariya sai an kai ki zariya zaki ji ana zariya zariya wato har yanzu baki zo zariya ba sai kin shiga cikin ganuwa dan kin tsaya a sabon gari to kina zazzaune ina fata an gane to wata ta ce tana tambayar hukuncin kwalliyar mata a musulunci amma sai ta ce kamar gyara gira to wannan hausa ce ban gane ba da sa rirriz gane ko menene au relaxa gashi ko Allah malam ayi mana kaitaccen bayani gyaran gira me ake nufi da gyaran gira ana nufin a aska gira ta taro ta bai halatta ba a musulunci sannan relaxa za ki sa ta ta canza gashinki ne daga na babbar ya koma na baturiya to westernization ya ci ki kenan bai halatta ba ki gyara kanki ki wanke shi fes a rangada miki kitso irin na kanuri ya fi alheri ki rabu da wannan turawa wannan ta ce to cini ce mahaifina ya ridda a san cewa duk wanda ya zo zai aure ni sun ji sai su koma nan yanzu wani ya fito na son shi in gaya mishi cewa mahaifina ya rida amma ina tsoron har ina gaya mishi shi ma koma zan yi wato mahaifinta ne ya rida Allah ya kiyaye muna taya ki jaje domin sharri mafi girma shine musulmi ya koma cikin kafirci Allah ya dawo da shi kan shirya ki yi ta'addu'a akan haka kakki mai da shi cewa yanzu fada za a kulla a ki yi ta'addu'a ki ta yi nasiha ta haɗa mutanen kirki da kika san za su je su gaya mai gaskiya kuma mu kuma za mu ta taya ki da addu'a Allah madaukakin sarki ya sa ya dawo cikin addinin musulunci ta ce to amma matsalar da abin ya haifar mata duk wanda ya zo zai aure ta sai ya ce mishi to ai mahaifinta ya yarda to sai ya koma sai ya ki abin nan to yanzu wani ya fito yana son ta shi wannan da ya fito yana son ta din tana tsoron ta ce mishi mahaifinta fa ya yarda ba musulmi bane shi kuma ya koma ya gudu kenan to yanzu ya take me shawara shawara ya kamata ki dube shi tukuna shin ya fahimci addini yadda ya kamata sannan sai ki fito ki mishi bayani ta hanyar da ya kamata kuma ki nuna mishi cewa kada ya ji tsoro kasantuwar mahaifinki ya yarda wannan ba wani abu bane domin sahabbai da yawa ma iyayensu ai ba musulmi bane amma kuma haka aka yi ta auren su rabran mafi girma a kaduna yar shi ta musulunta malawa bakar gumi ya ɗaura auren a gabanmu aka yi tsora kar wanda ya ji tsoron auren ki ki kwantar mai da hankali kina son shi eh a samu wani dattijan musulunci ya zama shine ainihin waliyinki shikenan al'amarin ki ya dawo hannun shi domin al'amarin ki ba zai ci gaba da zama a hannun wilaya ta mahaifinki ba tunda shi ba musulmi bane Allah ya kiyaye shawarar nake bayarwa kenan Allah ya kyauta wata ta ce tana cikin matsala ne babba domin mijinta ya aure ta gashi kuma bai iya sallah ba kuma bai iya ainihin wato wanka ba wato kamar wankan janaba kenan gashi kuma baya karatu sama da shekara takwas ta ce idan ta so ta gyara sai kishiyarta sai ta rinka gaya ma shi mai gidan cewa kai yanzu nan yarinya ce za ta koya maka addini har ya kai ya kusa sakinta amma har yau dai ta ce ainihin wato tana ta ƙoƙari dai a kan abin kamar yadda na fahimta Allah ya kiyaye wato ina ganin matsalar farko da take faruwa jama'a daga wajen aure ne ake baro shiri tun rani abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da mu maza ce mana ya farfar bi za ta dini ta riba ce da aka in za ka aura ka auri mai addini ku mata abinda ya ce idza atawukum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju mai addini da halaye nagari in yazo aka ce ku bashi ya in ba haka ba abin zai zama fitina tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi kyakkyawa ne wancan hadisi na farko bukhari ya ruwaito shi to matsalar da take faruwa galibi yanzu ba a duban addini yanzu ana duba waye sanata wane ne dan house of representative ko dan house of assembly ko waye kansila ko waye yake da office a gidan gwamna to sai an yi auren daga baya kuma sai hankalinta ya tashi saboda me za ta ga cewa ita fa mai addini ce shi kuma gashi addinin baya son shi to muna yi wannan mata jaje akan wannan ainihin hali da ta samu kanta kuma ki ci gaba da addu'a ki ƙara haƙuri amma kar ki gaji kuma kar ki gaza game da yi mishi nasiha akan hanyar da ta kamata cikin ladabi ba a cikin jama'a ba zauna ke da shi a ɗaki cikin ladabi da kalmomi masu karya zuciya wato mata suna da wani makami wanda duk duniya ba wanda yake da shi fa ko america ba ta da shi ko japan ko yakin hiroshima ba ya amfani da irin wannan makamin shine akwai kalmomi da in mace ta faɗa wa namiji yanzu sai ta rugurguza zuciyar shi to amma in aka yi rashin sa'a kika faɗi kalmomin a tsaye kamar azara to sai su shiga zuciyar shi sai su yi mai sartsi shi kuma sai zama kada kun ga fitina ta faru amma in kika bi shi a hankali da kalmomi masu daɗi da ladabi da ƙarawa da ranka ya daɗe da abubuwa ɗaya don maza akwai son mukami suna son a yi musu fadanci su kuma kun ga sirrinsu kenan wannan sai ki ga Allah maɗaukakin sarki ya ainihin sa albarka a cikin magana amma tare da haka in kina ganin ba zai zama da matsala ba ki faɗa wani malami da ya amince da shi ko wani dattijo wanda zai same shi ya faɗakar da shi domin za ki iya nuna mai addinin ya gyara daga ke sai shi a ɗaka kishiyarki ba ta sani ba sai dai in shi ne ya kwashe je gaya mata ko kuma ke kin yi a gabanta ne ko kuma kin ɗaga murya har ta jiyo wannan take cewa shin menene hukuncin immunization da kuma yin sa a musulunci haram ne ko halal idan haram yaya zan taimaka wa addini a matsayina in charge na local government wato kun ga tambaya dangane da immunization ya kamata ku dube ta from two islamic perspectives ku dube ta ta ɓari biyu tsarin farko shine asalin immunization shine yin rigakafi saboda wata cuta da ake tsoron ta faru to asalin wannan ba laifi bane a musulunci kun ji bangaren farko da ya kamata ku duba amma inda laifin yake idan ya zama shi maganin da za a bayar yana da cutarwa to a cikin context na case din najeriya shine ne wannan immunization da muke fada da ita muna fada da ita ne saboda shi maganin masana sun tabbatar da cewa yana cutarwa cutarwa ta hakika wannan babu shakka a kai ni kaina na yi laccoci a kai malamai da yawa su malam muhammad bin Osman su dr ibrahim ahmad aliyu sun yi laccoci a kai ƙarshe sai muka samu cikakken masani ƙwararre profesa a kan pharmacy tsohon head of department na pharmaceutical department da ke abu profesa haruna kaita muka gayyato shi ya gabatar mana da lacca ta awa uku a matsayin shi na ƙwararren masani ya zo ya gaya mana haƙiƙanin matsalolin da ke cikin sinadaran allurar rigakafin da ake rabawa a duniya yau har da najeriya shine da ya farfaɗi sharrorin da ke ciki wato mu kanmu ma da muke wa'azozin a kai sai muka ga ashe mu ma ba mu san ɗaya bisa ɗari na sharrorin ba ina ga abin da zai fi kawai shine in mun koma za mu aiko muku da kasusuwan da cd na wannan laccar domin ku ji irin sharrori da haɗarorin da ke tattare da wannan allurar rigakafi neman shawara da kika yi cewa a matsayinki na wadda take ainihin in caji na allurar rigakafi na ƙaramar hukumar guda ƙaramar hukuma guda ya za ki yi wato wannan jan aiki ne don abin da nake son nuna miki aiki game da allurar rigakafi ba aiki ne na ƙaramar hukumar maiduguri ko kwandiga ko kuma borno state ko najeriya ba kafiran duniya ne suke da wannan manufar saboda za ta biya musu waɗancan bukatun da muka faɗi sakamakon wannan wato yanzu za ki fuskanci wani yaƙi ne yaƙi babban yaƙi kamar mu ɗinnan da ke wa'azi akan allurar rigakafi muna yi ne a iyaranmu za a iya kashe mu a kanta domin muna fuskantar haɗari na za mu hana ko kuma muna hana ko kuma ana ma kuka da mu akan cewa mu ne ummul haba'isin kawo cikas game da allurar rigakafi a arewacin Najeriya an yi taro da mu mun kawo dalilai an rasa yadda za a bullo mana an yi mana alkawarin duk abin da muke bukata dai amma dai mu sassauta ko ba za mu yi shiru ba mun ki duk yadda za a yi to shine irin wannan in ce kat sai ce to a kashe wane da wane in ba kashe su aka yi ba bukata ba za ta biya ba to kin ga wannan aikin wato ke ma za ki joinin ɗinmu kenan yanzu za ki shiga cikin fagenmu kenan na cewa za ki yaƙi da wata manufa wadda a ƙarƙashin manufar kuma ake baki albashi kaga matsala a ƙarƙashin wannan manufar za a yi miki ƙarin girma a ƙarƙashin wannan manufar kike fatan ki samu kaza da kaza sai a jikin fito kina sukar abin to wannan babban aiki ne amma in kin nemi taimako wurin Allah Allah zai taimaka miki amma dai ku sani da cewa wannan allura ta rigakafi da ake yi sharri ce wanda yake ba ƙaramin sharri ba ya zo akan ainihin dandali na website a intanet www.thinktwice.com thinktwice.com wannan yana ɗauke da wani sirri ne na database wato matattarar bayanai ta gwamnatin ƙasar america game da sirrorin haɗari da sharrin allurar rigakafi da kuma haɗurra da sharrorin da allurar rigakafi ta yi a duniya wanda har ƙasar amerika ta ƙirƙiro doka wanda duk allurar rigakafi ta nakasa ɗan shi to gwamnatin amerika za ta rinka biyan tara da fansa har ƙarshen rayuwar wannan yara sannan kuma in aka zo yi wa ɗa allura a amerika a yanzu ta rigakafi sai an gaya wa iyayen kuma an ba su a rubuce cewa to za a yi wannan allurar rigakafi amma fa iyaye su sani da cewa ga irin haɗurranta sai a ba su a rubuce amma in wannan haɗarin bai faru ba to za ta yi aiki kuma su da kansu abin da suka rubuta kenan akan wancan site ɗin thinktwice.com wannan sharri ne Allah ya kiyaye wannan ta ce akwai littafi da aka yi na mtn wanda za a tambaye ka in ka ba da ansa daidai a ɗauki kuɗi a baka shi yin haka ya halatta matsalar ban san littafin ba ne to kuma ina buƙatar in ga yadda bayanan suke game da littafin shi ko abu irin wannan kamar yadda na faɗa jiya a laccar da ne wa maza ba abu ne da za ka yi saurin yanki hukunci tallafi da ake na mtn eh to tallafi ne ko wanda ake yi na mtn eh haka ne ko eh wanda za a tambaye ka in ka ba da ansa to kun ga shi tallafi ne a idan wannan ne kan irin cacar da nake faɗi ta gambling ne electronic gambling wato za a tambaye ka abu ai shi ne nake faɗi da azu dai ɗin ka ainihin amsa sai a kawa baka ko kuma a zo a yi who wants to become a millionaire ko sai ka ga wai manya-manya har da malamai da limamai sun zauna suna kallon who wants to become a millionaire wannan kuma mai tambaya take cewa wani irin hanyoyi za mu amfani da wato za mu bi mu musulmi mu ga cewa wato wannan makamai na turawa ba ta yaƙe mu ba musamman mu matasa shine makamin na ɗaya kuna cewa addinin musulunci na biyu ku rinka sauraron wa'azozi da shawarorin malamanku duk abin da kuka ga ya zo kuma saɓanin addini ko al'adar mu ta gari sai ku yi watsi da shi na addini ko tunani ko sutura ko cin abinci ko wani salo na wani abu sai ku yaƙi abin kawai wato fitinar da take faruwa musamman da shiboyi suka shige ku nan a borno shine wai duk wanda ya shiga boko ne sai a ga wai dole sai ya canza duk su sa kashin ibrahim ba su yi boko ba jama'a amma za ka gan shi ka ce wannan ba mutumin arziki ba ne za ka gan shi da mutuncin shi da darajar shi da kamala ina fata an gane babu lazimi akan mutum ya yi boko jama'a sai ya lalace don kina budurwa sai kin sa mini jeans mini skirt sai kin je party sai kin wannan babu babu lazimi akan wannan annan ta ce wai mutum ne zai siya kaya kamar dubu uku kuma zai sai da wannan kayan kamar dubu shida yaya wannan riba ne a musulunci a ba riba ba ce riba ce kin sai kaya na naira dubu uku kuma kin ci naira dubu uku ya halatta riba ce sai dai abin da aka so idan kin siyo kaya da sauki kiringa siyawa da sauki kake rinka yin tsada amma don riba ta kai uwa ko ta ninka babu laifi saboda wani hadisi ya zo cikin ainihin abu dauda in ba na manta ba daina nan cikin bulogul marami sahabi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya aike shi ya je siyo rago da ya dawo sai siyar da ragon ninkin kuɗin ya koma ya sake siyo wani na wannan kuɗin ya dawo da annabi asalin kuɗin shi da ya bayar da kuma rago kun ga riba ta ninka ta yi daidai da uwar kuɗi kenan babu laifi amma dai annabi ya yi addu'a cewa Allah ya ji kan mutumin da ya siyo da sauƙi ya siyar da sauƙi na sannan wannan ta sake cewa kuma zuwa makarantun bokon musulmi wai haramun ne ba haramun ba ne wannan rikicin samarinku ne malaman islamiyya ko ku tashi ku yi karatu jama'a wannan ta ce tun da an yi maganar riba na yi maganar riba to ina hukuncin lon da gwamnati ke bayarwa taimaka ma'aikata na matsayin wanda ya karba ai loan aka ce loan kan ba kalmar turanci bane ma'anar ta bashi abin da yake damun ku dai ana cewa loan din za a biya a cikin shekara uku sannan kuma an tashi biya za a biya da ƙarin 6% ko 3% wannan additional percentage da ake ɗorawa take tambaya ina jin asalin tambaya kenan amma ba haka ba loan kan ai bashi ne bashi ko ya halatta amma tambayar shine wannan bashin ana ɗora wani abu a kai abin da ake ɗorawa shi ake kiran riba wato bari ku je da riba take riba yarda take shine wannan littafin nawa ne sai in ce miki mi canjin ki bani wannan agogonki ni kuma in baki wannan littafin kun ga wannan riba ce ita ce ribal fadli dan ɗaya zai fi ɗaya ko kuma in baki bulugul marami ki bani riyadu salihina ko bulugul marami mai ta haƙiƙi da wanda ba ta haƙiƙi wato canji ki ba wancan hijabi ita kuma ta baki zani to bai halatta ba wannan riba ce don ɗaya ya fi ɗaya a siyar a san kuɗin kowanne a yi ciniki to akwai kuma riban nasi'a ita ce wannan abin bashi ne na zo na ci na naira dubu goma zan biya ki gobe gari ya waye gobe sai ba ni da hali sai kika ce to tun da dai baka da halin ka biya a yau in har suka kai gobe to kullum suka karu to za ka rinka dora mini wani abu to yanzu wannan ita ce riban nasi'a ita kuma hakikanin al'amari ana kiranta riba ne in ta zo a cikin zinare ko azurfa amma an ba cikin zinare ko azurfa ta zo ba sai a ce haramun ce dai bata kai ga riba ba amma bata halatta ba to sai mu dawo yanzu wannan bashin shi tun farko naira dubu ɗari za a baka a ce ga naira dubu ɗari amma in ka tashi biya za ka biya naira dubu ɗari da naira biyar ne to a nan kafin kai saurin cewa wannan bai halatta ba balle ka kai ga cewa riba ya kamata ka gane wannan dubu biyar ta mece ce da muka bincike sai suka ce suna sa wannan ƙarin ne saboda na farko wahalhalun wannan aikin da ake maka wajen karɓo bashin da biyan bashin wanda asali bashi daga cikin ayyukan gwamnati wanda ake maka ko kuma kake yi wato wani abu ne ya zo daban don haka ƙarin wahala da ya zo na wannan hidimar bashi da za a baka da sanda za ka bayar da shiga da ficen kuɗin shi yasa ake sa maka wani ƙari domin a samu gudanar da wannan hidima ta bashi idan wannan ya tabbata wannan ya nuna ba riba ba ne ba haramun ba ne wani lokacin sai su ce a'a saboda nan da shekara uku da baka bayar darajar kuɗin ta canza to tun da asar da aka baka dubu ɗari nan da shekara uku in ka da mana da dubu ɗari dubu ɗari ba ta da darajar ta ta naira dubu ɗari don haka tun farko sai a ce to za ka biya dubu ɗari da goma ne muhammad salih al-usaimin a cikin littafin shi almuda yana yi ce wannan ma ba haramun bane ya halatta saboda me saboda akwai fluctuation akwai hawa da sauka na kuɗin ta ma abin da nake so ku rinka gane ya kafin ku yi saurin cewa riba ne ita riba tun farko ba a baka bashin da nufin ƙari tun farko za a baka bashi ne kuɗi kaza dubu goma to dubu goma za ka da da su amma inda yake zama riba shine ranar biya ne za ka ce baka da hali sai ce to kullum abin ya ƙaru kuma kuɗi za su ƙaru to wannan ita ce riba ga haƙƙin zinare ko azurfa ga haƙƙin kuɗaɗe irin namu ko bai kai ga a ce riba ba sai dai a ce haramun ne bai halatta ba to idan kun gane wannan ashe wanda tun farko zai kawo bashi ya ce maka kaga wannan idan har kuɗi hannu ne to naira dubu goma idan bashi ne nan da wata uku dubu goma sha biyu a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan riba to amma malam salihul usaimin abin da yake cewa da ya zo ta'aliki da sharhi akan wannan hadisin ya ce ba ma saba wa hadisin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama sai abin da za mu duba a nan shi ne sadda aka dawo da kuɗin nan in ya zama kuɗin ƙasar suna hawa da sauka ne kuɗin da zai zama a dawo mishi da su darajar su bata kai darajar abin da aka karɓa ba ya ce to annabi ya ce la darara wa la dirara ku a nan ya zama kenan an cutar da wanda ya bada bashi wannan sakamakon cutarwar ya hukunta lallai a neman mishi mafita wadda ita ce halattawa akan in dai shi wannan ya bukatu ya karba to ya karba amma bai bukatu bai bari kamar waɗanda ake baiwa mashin za su biya a cikin shekara uku madadin mashin ɗin dubu tamanin sai a ce za su biya dubu ɗari in bai bukatu ya karba bai bari in abin ya rikita shi amma dai ya sani in ya buƙaci ya karɓa idan har dukiyar ƙasar ba hawa take irin yadda ƙasar mu take ba to still aka ce mishi wannan haramun ne ya karɓa ko kuma ya kai gari ba amma in ƙasar tana hawa da sauka game da halin kuɗinta ma'ana kenan shekarar da za a zo biyan bashin waɗannan kuɗin ba su da darajar da aka karɓa tun farko to an cutar da mai bashin kenan Allah alam Allah ya ce masa mutum ne mai mata hudu in ji wata tambayar suka yi ta fita ɗaya ɗaya suka yi tafiya da ɗaya ta Allah yaya hukuncin kwanan yake wadda aka tafi da ita girkinta na yini girkinta yana cikin tafiya ko baya ciki wallahi alam kun ga wannan irin tambayoyin ana amsa su ne da gwargwadon yadda suka zauna suka yi sulhu a tsakaninsu saboda wasu abubuwa ne waɗanda a iya sani na shari'a ba ta tsaya ta haddade su keke da keke ba ne abinda aka ce a yi adalci to sai kai da kake da mata hudu sai ku zauna sai ku fitarwa da kanku mafita idan tafiya ta kama na yi tafiya in na dawo me shawararku in suka ce shawararmu ita ce sanda ka dawo ka dubuwa ce ce take girki kawai ka tafi ɗakinta kun yadda haka eh to wannan ya yi a duk sanda ka dawo kawai shi kenan ka tafi ɗakin uwar gida lissafi ya koma sabo kun yadda eh to ya yi a duk sanda ka dawo mun yafe duk wadda ka fada ɗakin ta ka kwana ka ci gaba daga nan misali in dai kun yi yarjejeniya akan haka to kenan sannan kuma ku rinka sa adalci da tsoron Allah a ciki don na taɓa samun wani aboki na Allah na ji tausayin shi yayi tafiya ya dawo ya je gidan uwar gida ta ce ba gidanta yake ba ya je gidan amarya ta ce ba gidanta yake ba to dama matan guda biyu ne ya ce to ku taimake ni ku faɗa min ina nake kowa ta ce ni dai ba gidana kake ba saboda tsoron wai kai yayi abin da ba daidai ba sai tafi hotel ya kwana dai kwana a ta bai zo ba to kuma wani irin zama ne su kishiyoyin suke na gaba wannan tana waccan anguwar wannan tana waccan anguwar wai ita sadda ba a yi amarya ita uwar gidan ta ce ita ta yarda ya aure amma zai mata sharaɗi guda ɗaya har ta mutu ba ta san ta ga kishiyar shi kuma ya ce ya ɗau wannan alƙawari to yanzu wannan matsala ta zo ta turke sai ce sai ya rasa yadda zai dole ya je ɗauko amarya ya zo da ita gidan uwar gidan don a zauna a yi sulhu ni kuma abokina ne ya je ya ɗauko ta kenan ya kawo kafin ya hausa mai gawa uwar gida sai gani na zo gidan neman shi sai ce alhamdulillah tun daga ka ka zo ga abin da ake ciki na ce to bari ta sako tana sakkowa da yake ya ba ta labarin cewa ai ya kawo amarya za a yi sulhu Allah sai ta sako idanta a rufe ma'ana a rufe da masifa da balbali ba ta ma luran na zaune ba kawai sai ta hau bala'i ta hau fada sai buɗe baki ya ce mata ke yanzu a gaban malam ɗin kike irin wannan sannan ta waiga ta gani tana kallo na kuma sai ta faɗi ta suma saboda kunya to kun ga irin wannan kwaɓe duk ta rikita al'amari ita kadai so da aka kurinka yin haƙuri akan al'amuran da Allah yana ne hukuncin wanda ya bar ramakon azumi ya shekara idan ya rama zai fitar da mudunnabi ko ba zai fitar ba ba zai fitar ba in azumi ya shekara ba ke abin nan ba za ki ainihin abin nan wannan faminin azumi ya shekara ba kirama ba babu komai ba za a ce wai zaki ba da gudun na biyu ko zaki zakafin da kai ba wannan ta ce wai a maimaita website din da aka faɗi kuma a yi musu addu'a samun miji na gari da zurriya da iyayenmu to da 'ya'yanmu so website dai dama muka ce thinktwice.com ko sultan.org ina jin su ne kadai websites inda na faɗi a zan zamana sultan.org is an islamic website sultan.org sai kuma thinktwice.com think na tunani twice so biyu dot com to mune muku addu'a Allah ya ba ku maza na gari da zurriya ta gari da ‘ya'ya na gari amma maza fa ga su nan jibge ga samari nan a gari jama'a ban sani ba malam ko ba ku da samari ne a nan sai mun kawo muku samari daga zashi samarin ma sun fi yawa to ya aka yi mata ke ta sai an yi addu'a ko dai kuna son dan majalisa ne yan majalisun ne ba su da yawa eh ba daga baya suka zo ba wannan ma za ki ce a mala eh kun tattaro mene ne? oh neman addu'o'i ba ‘ya'yansu mazaje na aure wasu na neman a yi musu addu'a Allah ya ba ‘ya'yansu mata kenan mazaje na aure to Allah ya ba su mazaje na aure na gari masu neman haihuwa muna roƙon Allah ya ba su haihuwa tsayi ba ta gari da kuma masu fatan a yi musu addu'ar alheri Allah ya zaunar da su da mazajensu lafiya Allah ya zaunar da ku da mazajenku lafiya sannan da masu neman ainihin shiryar ‘ya'yansu mune muku addu'a Allah ya shiryar da ‘ya'yanku baki ɗaya da namu duka sannan addu'a a kan karatunsu Allah ya sa ‘ya'yanmu su karatu gaba ɗaya mune muku duk wannan addu'a da jarabawa da addu'ar Allah ya raba su da waɗannan ɗabi'u na turawa sannan a ba da addu'ar cin jarabawa wai da samun miji a ta wannan ayi liman za ku tambaya malam kai za a tambaya addu'ar cin jarabawa addu'ar cin jarabawa ƙoƙari za a fara yi da farko tukuna dage ki ƙoƙari da yawa sannan sai ki addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sa ki fasi sannan addu'a samun miji to addu'a samun miji ma dai haka ki zama kina da ɗabi'u na gargari sannan kuma ki yi ƙoƙarin ta dagewa da addu'a ɗin wato ni so da dama nakan yi mamaki to ina jin addu'o'in da ya su eh tambayoyin su kenan nakan yi mamaki so da dama kullum aka tara mata musamman inda zawarawa ko da ƴan mata sai su ta cewa ayi addu'a Allah ya kawo mazaje to su ma kuma samarin ka tara su zai ce ayi addu'ar Allah ya sa samu su yi aure to ainihin na ganin addu'a ta karɓi kenan tunda har ga waɗannan na so ga waɗannan na so kuma wannan ya ce ayi addu'a wannan ya ce ayi addu'a sai dai addu'ar ɗaurin auren zabi kawai sai ya ce fatiha da salati goma ga annabi amma addu'a kan ta riga ta ce tunda Allah ya kawo mazaje na gari su ko mazajen sun ce Allah ya kawo mata to kun ga an haɗu kenan to sai mu ce Allah ya haɗa kawai abin da nake gani za ku yi kokari ku janye 'yan al'adun nan da suke wahalarwa yanzu a ce mutum zai aure a nan borno ɗin ku ce mishi sai ya kawo siyasan nan to sisi hamsin ɗin na malar lafiya ne sisi ɗaya yanzu nawa ne ɗaya malar ko kai ba fulatani ne ne kai kai baka auren kanuri ba kai ka gudu adama ka je ka ba da saniya guda ɗaya an baka mata kai kun gani in kuma aure ne na 'yan boko a ce za a kama hotel ɗin kaza za a biya kaza za a buga kati za a je gidan rediyo za a je gidan talabishin za a je a kama filin stadium za a kama hotel mother's night za a sai fanta za a sai juice za a sai kaza za a sai kaza yanzu sai ka ji miliyan biyar tana neman ta tafi kaga ustazu da yake yawo da qur'ani yana ta hadda ai al'amari zai zama matsala ko kuma karamin ma'aikaci wanda yake karɓar naira dubu ashirin ko dubu talatin a wata abu zai zama matsala abin da nake gani a sauke waɗannan burace-buracen jama'a auren ku ya zama irin auren salaf kawai sadaki za a sa mu haka muke a zaria ai na jin na faɗa a nan mako kwanaki na faɗa mu haka muke a zaria auren ma auren salaf ake in ka gani kana so kawai sai a faɗa maka sadaki in ka bayar sai a ɗaura aure da yamma ka zo ka ɗaura bakka shi kenan ba matsala jama'a sai sa kullum ga sunan sun ce za su ba mu mata a nan sai mu ce anya za mu iya mu ba mu iya siyan akwatunan nan da atamfofin nan da kaza kaza ka yi mata abin da za ka iya a gidanka kawai Allah ya rufe asiri kawai ana zaman rufin asiri ne amma zaman sai an burge makwabta a ce an kawo masa akwati guda hudu cike da kaya wai wai wai ai hadda jib aka hado hadda hansar aka hado a a a wannan ba irin auren salaf bane mu ko salafiya ne irin na salaf muke so Allah madaukakin sarki ya ba ku ainihin mazaje na gari kamar da kuka roƙi ayi muku addu'a Allah ya ba da ainihin zuriya tayyiba Allah ya albarkace mu gaba daya waɗanda suke da matsaloli da mazajensu na aure da matayen aure mu ne muku addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya baki daya muna roƙon Allah madaukakin sarki yadda muka yi wannan haduwar anan Allah ya hada mu a cikin aljannar firdausi a gaban fiyayyen halitta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sa mana albarka za mu saurara anan insha Allah waɗannan su ne tambayoyin da ko to alhamdulillah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to malam da wani bayani ne na ba komai to alhamdulillah jazakumullahu khairan tamam